نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله من فضل الله تعالى على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن جعل لهم مواسم للطاعة تتضاعف فيها الحسنات وترفع فيها الدرجات ويغفر فيها كثير من المعاصي والسيئات فالسعيد من اغتنم هذه الأوقات وتعرض لهذه النفحات ومن هذه النفحات عباد الله العشر الأوائل من ذي الحجة فقد أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح أحب فيها ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجئ من ذلك بشيء وإن من أعظم نفحات أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الإطلاق عشر ذي الحجة فها نحن اليوم في هذه الأيام مواسم الخيرات والطاعات وهذه هبة ربانية لا تكون إلا للأمة المحمدية أمة العمل القليل والأجر الكثير والفضل العظيم لتحمد الله أن جعلك من أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم قال القاضي عياد عليه رحمة الله ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمس أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن سيرت أحمد لي نبيا أيها المسلمون لقد خست أيام العشر هذه بفضائل وخسائس جعلتها أفضل أيام الدنيا ولقد ذكر العلماء عدة أسباب وفضائل وخسائس لهذه العشر أذكرها لكم بالأدلة الصحيحة الصريحة من القرآن والسنة منها أن الله تعالى أقسم بها وإذا أقسم الله بشيء وإذا أقسم الله بشيء دل هذا على عظم مكانته وفضله إذ العظيم لا يقسم إلا بالعظيم قال تعالى في تنزيله المهكم والفجر وليال عشر والليالي العشر هي عشر ذي الحجة وهذا ما عليه جمهور المفسرين كما قال بذلك ابن عباس وابن زبير وابن زبير ومجاهد وقتادة والضحاك وغيرهم ومنها أنها الأيام المعلومات وهي أفضل أيام الدنيا وجملة أربعين موسى عليه السلام قال, قال تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وعن جابر بن عبد الله العنساري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل أيام الدنيا أيام العشر قيل وما مثلهن في سبيل الله قال وما مثلهن في سبيل الله إلا رجل عفر وجهه بالتراب الحديث أخرجه بزار وابن حبان بسند حسن الأيام العشر من ذي الحجة أفضل من أيام العشر من رمضان عباد الله لاشتمالها على يوم عرفة ويوم النحر ويوم التروية والليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة لاشتمالها على ليلة القدر ومنها عباد الله أنها ضمن أيام الأشهر الحرم ومعنى كلمة حرم أي أن هذه الأشهر الحرم لها حرمة ومكانة وقداسة وعظمة عند الله لذلك تضاعف فيها الحسنات كما تضاعف فيها السيئات لحرمة هذه الأشهر قال الله سبحانه وتعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم أي بارتكاب الذنوب والمعاصي ومنها أن الله أكمل فيها الدين وأتم علينا النعمة ففي يوم عرفة كمل الدين ونزل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ومنها اجتماع أمهات العبادة فيها قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في فتح الباري والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيها وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج ولا يتأتى ذلك في غيرها عباد الله هناك أعمال صالحة أحببت أن أهديكم إياها في هذه العشر حتى نكون من الفائزين ومن هذه الأعمال عباد الله التوبة الصادقة فعلى المسلم أن يستقبل مواسم الطاعات بالتوبة الصادقة والعزم الأكيد على الرجوع إلى الله ففيه السلاح والفلاح يقول تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ومنها التكبير والتحميد والتهليل والذكر فعن فعن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد الحديث أخرجه أحمد وقال البخاري عليه رحمة الله كان ابن عمر وأبي وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما ومنها عباد الله صيام التسع فاليوم فالصيام يدخل في جنس الأعمال الصالحة بل هو من أفضلها وعليه فيسن للمسلم أن يصوم تسع ذي الحجة لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على العمل الصالح فيها وقد ذهب إلى استحباب صيام العشر الإمام النووي عليه رحمة الله وقال صيامها مستحب استحبابا شديدا ومن ذلك صيام يوم عرفة الذي قال المصطفى فيه صلى الله عليه وسلم أحتسب على الله أن يكف يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده الحديث أخرجه مسلم كما يستحب لمن نوى الأضحية هذا العام أن يمسك عن شعره وأظفاره لما روى مسلم أن أبي سلمة رضي, رضي الله عنه أن, أن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره ولعل ذلك عباد الله تشبها بمن يسوق الهدي ومنها ومما يستحب فيها كثرة الأعمال السالحة من نوافل العبادات كالصلاة وقراءة القرآن وبر الوالدين وصلة الأرحام والأقارب وإفشاء السلام وإطعام الطعام والإصلاح بين الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحفظ اللسان والبصر والسمع والفرج وعدم إيذاء المسلمين وسائر أنواع الأعمال الصالحة بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه كان غفارا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ونما سؤال بركة إن شاء الله تعالى خطبر متيو ذات تتونا قمدونا قاقارمي a na ayyuka da suke gabanmu su ne waɗannan kwanaki guda goma da Allah maɗaukakin sarki ya ba mu aran rai ya kuma raya su muka riske su muka shiga cikinsu a wannan rana ta juma'a mai albarka wanda yau rana ɗaya ga wata don kuwa masu albarka lallai mu sani cewa yana daga cikin manya-manyan falaloli na Allah subhanahu wa ta'ala akan wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shine ya sanya musu mawasim gurare na ibada da lokuta na ibada mabambanta juna domin samun dama cikakkiya su bauta wa Allah subhanahu wata'ala domin ladansu ya ninnunku darajarsu ta ɗagu a kuma gafarta musu da yawa daga cikin zunubansu da tuntuɓe da suke yi lokaci zuwa lokaci lalle 'yan uwana masu albarka mu sani cewa mai rabo daga cikin mutane shi ne wanda yake ribatar irin waɗannan lokuta ‘yan kaɗan wanda Allah maɗaukakin sarki ya ware wa wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam baya ta sakaci da su baya kau da kai gabarinsu idan sun zo dagewa yake yi lallai matsawa kansa yake yi ƙoƙari yake ya kalle su da idan basira ya ribace su ya kuma amfana da su domin ya samu kyakkyawan guzurantar da Allah subhanahu wata'ala ranar tashin alkiyama dan uwana masu albarka daga cikin irin waɗannan lokuta masu tsada da Allah subhanahu wata'ala ya sanya wannan al'umma mai albarka lalle akwai waɗannan kwanaki guda goma na farkon watan Zulhijja daga ɗaya ga watan Zulhijja zuwa goma ga wata kwanaki ne ‘yan uwana masu albarka masu matuƙar tsada’ masu matuƙar daraja masu matuƙar falala a wajen Allah subhanahu ta'ala lalle hadisi ya tabbata wanda Imam al-Bukhari ya fitar da shi daga babban sahabi Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yarda yake cewa Annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ya ce babu wasu kwanaki da ayyukan alkhairi ya fi soyuwa a wajen Allah subhanahu ta'ala a cikin su sama da waɗannan kwanaki ma'ana annabi yana nufin waɗannan kwanaki guda goma na watan zulhijja sabai suka yi mamaki suka ce ya rasulallah har mutumin da ya yi jihadi don yaɗa kalmar allah maɗaukakin sarki shi ma wannan aikin nasa da sadaukarwarsa da ba da ransa da dukiyarsa duk bai kai wannan ba bai kai aiki a cikin waɗannan kwanaki guda goma ba na watan zulhijja annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ba su amsa da cewa lallai ko jihadi don ɗaukaka kalamar Allah maɗaukakin sarki bai kai falala da daraja da soyuwa a wajen Allah maɗaukakin sarki ba a cikin waɗannan sama da wanda ya aiki a cikin waɗannan kwanaki guda goma sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai dai mutumin da ya fita da ransa da dukiyarsa gaba daya duk abin da ya mallaka na dukiya ya fitar da shi ya bayar a je a yi jihadi da su ya kuma ɗauki kansa shi ma ya fita ya je yi jihadi ɗin ya kasance kuma dukiyar tasa an sarayar da ita ba a dawo da ita ba ran nasa shi ma an sarayar da shi ba a dawo bai dawo bai dawo gida ba to wannan shine zai daidai da mutumin da ya aikin alkhairi a cikin waɗannan kwanaki yan uwana masu albarka lalle yan uwana masu albarka mu sani cewa daga cikin mafi girman kyauta da Allah madaukakin sarki yayi wa wannan al'umma ta manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kyauta mafi girma saki ba kaidi lalle akwai waɗannan kwanaki guda goma ɗan uwana masu albarka gama a cikinsu Allah maɗaukakin sarki ya ba mu wannan dama ya ara mana lokaci ya kuma ba mu lafiya ga muna mun halicci waɗannan kwanaki masu albarka kwanakin da ake raya su da dukkanin wani aiki da ka sani aikin ɗa'a ne kwanaki ne da Allah maɗaukakin sarki yake ɓance su kaɗai ga wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wata al'umma wacce ba mu ba ba su dace ba su more da irin waɗannan kwanaki masu albarka ba Allah maɗaukakin sarki ya mana haka ne don mu gode masa don mu farin ciki mu murna sannan mu ƙara zage dantse mu yi aiki domin kasancewa mu cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadai wata alfarma ce ta musamman da Allah ya mana ita shi sa babban malami alqadi iyad al-yahsabi Allah maɗaukakin sarki masa rahama yake cewa wa mimma zadani fakhran wa tihan wa kittu bi akhmusi ata'u sirayya yake cewa daga cikin abin da ke ƙara min alfahari da kuma ruɗewa na rasa inda kaina yake na ji kamar na sa ƙafata in taka tauraron surayya a surayya wani tauraro ne da yake can ƙololuwar sama to yadda yake jinsa kamar ya ɗaga ƙafarsa zai taka can ƙololuwar sama ma'ana yadda yake ji allah maɗaukakin sarki ya girmama shi me ya kawo haka shine ce dukuli tahta qaulika ya ibadi shine shiga ta faɗin Allah duk lokacin da Allah ya ce ya ibadi in na duba sai an gani ma ina ciki duk lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya kiraye bayan sai ya ce ya ibadi ya ce idan na kalla da kyau sai in gani ma fa ina cikin ibadi da Allah ya jingina su da kansa abu na biyu ya ce wa an sayyarta Ahmad ni nabiya sannan kuma Allah maɗaukakin sarki ya mayar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to annabi ne a gare ni da tuni sai dai ka fito daga cikin al'ummomin sauran annabawan da suka gabata amma da falala Allah maɗaukakin sarki ta sauka a kanka ta dabaibaye ka sai Allah maɗaukakin sarki yau ka daga cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wannan kaɗai ba sai ya baka dace daga mankatar sai kai imani da shi ba ma wannan kaɗai ba ya yi maka dacen masu ƙoƙarin bin tafarkinsa sallallahu alaihi wasallam ya kai wannan daɗi ‘yan uwa’ Allah maɗaukin sarki ya ƙara ba mu ikon makalƙale wannan tabarki ɗan uwana musulmi lallai Allah subhanahu wata'ala ya keɓance waɗannan kwanaki guda goma da wasu falololi da keɓance-keɓance da ya sanya su suka kasance mafiya tsadar kwanakin duniya gaba ɗaya kwanaki 360 da wani abu yan uwa waɗannan kwanaki guda goma su ne kwanaki mafiya falala da tsada a cikin waɗannan kwanakin shekara kowace shekara kuwa shi sa malamai suka ambaci wasu dalilai daga cikin dalilan da suke gani cewa su ne yasa Allah subhanahu wata'ala ya fifita waɗannan kwanaki guda goma akan kowanne kwanaki daga cikin kwanakin duniya gaba ɗaya zan ambata mana kaɗan daga cikin dalilan da malamai suke kawo dalili na farko yan uwana masu albarka malamai suka ce kwanaki ne da Allah maɗaukakin sarki ya yi rantsuwa da su a cikin littafinsa mai tsarki suka ce lalle Allah subhanahu wata'ala shine mai girma bar ma shine mafi girma lalle kuma mai girma baya rantsuwa sai da abin da yake mai girma shi sa suka ce duk abin da kaji Allah madaukakin sarki yayi rantsuwa da shi lalle ka jinjina wannan abin girman sa ya kai Allah subhanahu wata'ala ya ce wal fajr wa layalin ashr Allah ya ce ina rantsuwa da lokacin alfajir da kuma darare guda goma wa layalin ashr ina rantsuwa da darare guda goma yan uwana masu albarka mafiya yawa daga cikin malaman tafsiri tun daga kan sahabbai har zuwa ƙasa da su sun tafi akan abin da ake nufi da layalin ashir su ne waɗannan kwanaki guda goma na farkon watan zulhijja da muke cikin su malam abdullahi dan abbas malam abdullahi ibn zubair malam mujahid da malam qatada da malam Bahak da wasunsu da yawa daga cikin malamai wanda gogaggu ne shahararru wajen fassara ayoyin alkur'ani duk sun tafi akan cewa waɗannan kwanaki guda goma ana nufin kwanaki goma farko na watan zulhijja lallai daga cikin abin da ke nuna falalar waɗannan kwanaki suna cikin kwanakin da Allah maɗaukakin sarki ambace su da ayyamin ma'lumat sanannun kwanaki waɗanda su ne mafiya tsada mafiya falala daga cikin kwanakin duniya gaba ɗaya wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce su ne cikon kwanaki guda goma da Allah maɗaukakin sarki ya cike wa annabi Musa da su Allah maɗaukakin sarki ya yi alkawari da annabi Musa cewa ya je ya zauna kwana talatin ko kuma kwana haka ne kwana talatin annabi musa alaihi salam kamar yadda wasu malamai suke faɗa ya azumin kwana talatin da ya kwana talatin ɗin wasu daga cikin malamai sai suka ce sai annabi musa ya asuwaki sai allah maɗaukin sarki ya ce lallai annabi musa alaihi salam wannan bashi bashin bakin naka shi nake so kama zakara zalika ahlut tafsir saboda haka koma ka ƙara kwana goma to shine wa atmamnaha bi ashrin fatamma miqatu rabbi saboda haka sai annabi Musa ya cike kwana goma da kwana talatin kun ga sun zama kwana nawa kenan arba'ina laila darare arba'in kenan suka ce waɗannan kwanaki su ne kwanaki goma da annabi Musa ya cike da su shi sa Allah subhanahu wataala yake cewa wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumati dan su ambaci Allah a cikin wasu kwanaki da suke sanannu waɗanne ne kwanaki sanannu su ne waɗannan kwanakin da muke ciki guda goma daga ɗaya ga wata zuwa goma ga wata yan uwana masu albarka a daga cikin abin da ke nuna mana lalle waɗannan kwanaki masu albarka su ne mafiya fallar kwanaki shi ne kasancewar a waɗannan kwanaki guda goma farkon watan zulhijja malamai suka ce sun fi kwanaki guda goma na ƙarshen ramadana haka malamai suka faɗa uwa suka ce kwanaki goman farko na watan zulhijja sun fi kwanaki goman ƙarshe na watan ramadana wanda a cikinsu ake samun lailatul qadr saboda a cikinsu su waɗannan da muke ciki akwai ranar akwai yawmut tarwiya ranar takwas ga wata kenan wanda allaje suke fara fita mana mina akwai ranar arfa akwai ranar sallah yawmul hajjil akbar da sauran kwanaki masu tsada a cikinsu amma suka ce idan kuma darare ne daga faduwar rana zuwa kullowar alfajir to kuma alal itlaqi babu dararen da suka fi tsada sama da goman karshe na watan ramadana haka malamai suka raba abu in dai kwanaki ne daga bullowar rana zuwa faduwar rana to ka sani babu wanda suka fi falala Allah ya fi son aikin kirki a cikinsu sama da waɗannan da muke ciki ‘yan uwa fahimci wannan da kyau hatta na ramadana eh hatta na ramadana waɗannan sun fi su to amma bayanin darare kake yi darare to wannan kuma sai kai bayanin ramadana daga faɗuwar rana zuwa ƙullowar alfajir to na ramadana wannan kuma ba su da sa'a ba su da tsara Allah maɗaukin sarki ya ba mu dacewa da su gaba ɗaya lallai yan uwana masu albarka mu sani cewa waɗannan kwanaki guda goma suna cikin ƙunshin kwanakin da Allah maɗaukakin sarki ya sanya su daga cikin watanni masu alfarma al'ashhurul hurum al'ashhur al-hurum watanni masu alfarma guda hudun nan da Allah subhanahu wata'ala ya ce kada mu zalunci kawukanmu a cikinsu wannan wata na zulhijja yana ciki ga alfarmar waɗannan kwanaki guda goma ga alfarmar kasancewa a a cikin ashhurul hurum ga alfarma kuma ayyukan hajji da ake a cikinsa kaga alfarma kan alfarma ke shi sa Allah subhanahu wata'ala da ya bayani game da waɗannan watanni guda hudu masu alfarma sai ce fala tazlimu fihinna anfusakum lalle kada ku zalunci kawukan ku a cikin su me ake nufi da zalunta kawuka kada ku zakkewa dukkanin wani aiki da Allah madaukakin sarki baya su me dalili saboda akan rubanya lada a cikin waɗannan kwanaki kamar yadda aka riɓanya alhaki a cikinsu don uwana masu albarka daga cikin abin da ya fifita waɗannan kwanaki guda goma a kan sauran kwanaki shine a waɗannan kwanaki ne yan uwana Allah maɗaukakin sarki ya cika wannan addini namu na musulunci a cikinsu ne a cikinsu ne Allah maɗaukakin sarki ya saukar da wannan ayar al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islama dina yan uwa a wannan a wannan kwanaki guda goma ne a ranar arafa kamar yadda hadisin sayyidina Umar ya nuna haka Allah maɗaukakin sarki ya kaddara wannan addini ya cika a waɗannan kwanaki ashe kun ga kwanaki ne na musamman da ya kamata kowanne musulmi ya ba su inaya khassa daga cikin abin da ya fifita waɗannan kwanaki guda goma ‘yan uwana masu albarka da sauran kwanaki na duniya su ne haɗuwar dukkanin ummahatul ibada a cikinsu dukkanin ummahatul ibada da muke gabatarwa za ku ga babu wani lokaci da za ka iya haɗa su in ba wannan kwanaki guda goma ba in aka ce ummahatul ibadat su ne kamar rukunan musulunci gaba ɗaya tun daga kan kalmar shahada sallah azumi zakka sai zuwa aikin hajji ba za su taɓa haɗan maka ba sai a waɗannan kwanaki ɗan uwana mai albarka kaga a waɗannan kwanaki guda goma daman kalmar shahada wannan ko doshi a cikinta kake sallah kuwa ko doshi ita ma kana cikinta azumi ga azumin maka na nafila nan da aka ajiye kamar yadda zamu zo mu ji insha Allah ta'ala za ka yi azumin nafila a ciki haka nan zakka shi ma za ka iya fitar da zakarka a cikin wannan kwanaki masu albarka kamar yadda wasu da yawa daga cikin attajirai da Allah ya bawa wadata ta dukiya da suke fitar da zakka za ka ga suna jinkirta zakka su sai ramadana galibi menene hikimar galibi suna yi don su taimaki yan uwansu to ko ka san cewa ka ciyar da dukiyarka da rana a wannan kwanaki guda goma ya fi ka ciyar da ita a cikin ramadana da rana dan uwana ka san wannan to wannan wannan wannan idan ka koma bayan hadisi da makaranta shi zai karanta maka wannan babu wasu kwanaki da Allah ya fi san aikin alkhairi a cikin su sama da waɗannan kwanaki da muke ciki guda goma shi sa ka ɗauki dukiya ka bayar ka ciyar kai zakka a waɗannan kwanaki guda goma ya fi falala sama da kai ta a cikin ramadana amma ka duba yadda dukkanin masu arziki galibinsu suna yin zakka ne a cikin ramadana wa'azuzzuka da malamai sukan yi da kwaɗaitarwa da jan hankali wajen ai sadaka an fi su ne a cikin ramadana ina maka baro irin waɗannan kwanaki masu albarka wanda aiki a cikinsu da ranarsu ya fi aiki a cikin watan ramadana da ranarsa yan uwana masu albarka mu faɗaka da wannan haka nan aikin hajji babu wani wata da mutum zai iya yin aikin hajji idan ba wannan watan ba babu shi to shi yasa wannan kwanaki malam ibn hajar al-asqalani Allah ya masa rahama yake cewa wannan na daga cikin dalili ko daga cikin sababi da yasa Allah subhanahu wata'ala ya fifita waɗannan kwanaki guda goma akan sauran kwanakin duniya saboda dukkanin a ibadu na rukunan musulunci za ka iya tattara su ka yi su a cikin wannan kwanaki guda goma su albarka da kwana masu albarka lallai tun da waɗannan kwanaki suna da irin wannan miza da irin wannan girma da falala lallai akwai abin da ya kamata a ce a matsayinka na musulmi ka kiyaye akwai abin da ya kamata a ce a matsayinka na musulmi ka mai da hankali a kansa zan ɗan gaya mana kaɗan daga ciki domin fata Allah subhanahu wata'ala ya samu daga cikin wanda ya sarabauta gaba ɗaya mu ɗan uwana masu albarka daga cikin abin da ya kamata mu mai da hankali a kansa sosai a cikin waɗannan kwanaki guda goma lallai mu tunkaru waɗannan kwanaki guda goma ‘yan uwa da attaubatun nasuha as-sadiqa da tuba yankancen tuba kuma tuba na gaskiya ba tuba muzuru ba lallai irin waɗannan kwanaki ‘yan uwa amfani ake da su dama ce da Allah subhanahu wata'ala ya bamu saboda haka kowanne ɗaya daga cikinmu ya fi sanin kansa da kansa mun san abin da muke wa Allah maɗaukakin sarki wanda ba daidai ba mun san abin da muke yi na laifi mun san abin da muke zakki wani zunubai mu amfani da wannan dama Allah madaukakin sarki yana amsawa Allah madaukakin sarki yana sauraron bayi lokaci ne mai matukar falala mu nemi tuba a wajen Allah subhanahu wataala mu istighfari mu wa Allah magiya mu kuka mu ce ya ubangiji mun tuba insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki zai gafarta mana mu yi amfani da wannan dama ‘yan uwa dama ce Allah maɗaukakin sarki ya bamu Allah madaukakin sarki a cikin littafinsa mai girma kiran mu yake yi da jan hankali yana ce mana tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihuna ku tuba gaba ɗayan ku ya ku mu'minai wannan shi zai sa ku rabauta kiran mu Allah subhanahu wata'ala yake yi jan hankalin mu yake mu tuba mu koma zuwa gare shi shi sa 'yan uwa kada kai sakaci wallahi kada ka bari wani abu ya bata maka lokaci kada ka bari wani abu ya shigaltar da kai kada ka bari wani abu na duniya ya ɗauke maka hankali daga waɗannan kwanaki da muke ci kaga yadda kake mai da hankali da ramadana yadda kake ba da kulawarka ga kwanakin ramadana to waɗannan kwanaki ba su gaza watan ramadana ba su gaza kwanakin watan ramadana wajen falala da aiki nagari ya zamto soyayya a wajen Allah maɗaukin sarki a cikinsu ba so da ka ‘yan uwa kada mi sakaci ‘yan uwa na masu albarka daga cikin ayyukan da ake so mumini ko musulmi ya mai da hankali a kansa akwai yawan kabarbari da tahmidi da tahalili Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd dukkanin waɗannan kwanaki guda goma ‘yan uwa kwanakin kabar bari dukkanin su gaba ɗaya ai ayar da makaranta ba ita tuna wa yadhkuru smallah fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahu Allah ce dan su ambaci Allah a waɗannan kwanaki sanannu guda goma zaka ambaci Allah subhanahu wata'ala da safe da rana da hantsi da marece da yamma da daddare kullun zaka rinka ambacin Allah kana maimaita waɗannan kabarbari ko da yaushe a tafiye kake a tsaye kake a kwance kake kasuwanci kake yi me ka duk abin da kake ya kasance bakin ka danye yake harshen ka danye yake da ambatan Allah subhanahu wataala lalle wannan abin da zai sa ka dace a cikin waɗannan kwanaki masu albarka shi sa ya tabbata a cikin hadisi Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yarda yace annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace babu wasu kwanaki mafiya girma a wajen Allah subhanahu wataala sannan aikin kirki ya fi soyuwa a wajen Allah subhanahu wata'ala sama da waɗannan kwanaki guda goma sai annabi ya ce fa'afiru fihin na minat tahalili wata kabiri wata hamid ku yawaita tahalili shine la ilaha illallah ku yawaita takbir shine Allahu akbar ku yawaita tahmid shine alhamdulillah in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku yawaita a cikinsu yan uwa irin waɗannan kwanaki yadda ka ga mutanen da suke maka suke aikin hajji suna ta talbiya kai ma haka ake so kai ta waɗannan kabarbari ɗaga murya ake ana yi ɗaga murya ake ba a jin kunya Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar wallahu akbar walillahi alhamd yan uwa haka ake yi mu daina jin nauyin abubuwa na addini yanzu wanda ya iya waka zai to yana rera waƙarsa baya jin komai zai yake yana birgewa saboda ya iya wata waka ta wata zabiya ko ta wani zabi yana yi amma kai kana ambatan Allah kana girmama Allah kana kambama Allah kuma kana jin kunya a'udhu billah ka faɗa a kasuwa an zauna guri ya ruɗe da hira da gulma kawai sai a ji ka ɗauka Allahu akbar Allahu akbar la ilaha tunatar da su kake kowa sai ya ɗauka shi ko a zuci mutum ya kasa muladansa ƴan uwa haka ake yi sahabi Abu Huraira da sahabi abdullahi dan umar allah kara musu yadda yan uwana musu albarka kasuwa suke shiga kasuwa ba dan su siya ba ba dan su siyar ba sun shiga ne kawai dan su rinka bi lungu lungu layi layi sako sako suna kabarbari allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah allahu akbar allahu akbar lillahi hamdi sai su wani layi allah haka za su rinka yi layi layi idan sun gama bibiyar layin kasuwa gaba daya sai su hamdala sai su fita da kasuwa sun ci kasuwa su kenan sai kuma sai kuma wani lokacin haka suke yin uwa me yasa muka kaurace wa irin waɗannan sunnoni masu girma me yasa ko da akwai masu yin a cikin yan wasu ga mutum a zuciya yake ba ya iya da ƙarfi wai ka a kalle shi ka a ce ustazi ne shi ka a ce ya fiye zafin addini ai gwanda a ce ka fiye zafin addini da a ce ka fiye zafin rashin albarka da a ce ka fiye zafin rashin bin addini gwanda a ce na fiye zafin addini da a ce ba na bin addini ina sakaci da addini ballantana menene abin zafin addini don ka ambaci Allah dan uwa mu dabbaga irin waɗannan sunnoni a cikin ayyukanka baka san wanda Allah zai karba ba dan uwa na masu albarka daga cikin abin da ake so a waɗannan kwanaki masu albarka akwai azumi na kwana tara daga yau idan zaka iya ka fara zuwa kwana na tara shine ranar arfa ba azumi ranar sallah ba goma ake ba tara ake yan kwana masu albarka tare da cewa babu wani hadisi ingantacce da ya zo daga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa ya azumci kwanakin nan guda tara amma abin da ya ce shi ne al'amalu salihu shin azumi yana cikin al'amalu salihu ko baya ciki amsa shi ne yana ciki so da daga cikin mafifitan al'amalu salihu ma'yan uwa akwai azumi shi sa babu laifi sai kai azumin ka guda tara in zaka iya in ba zaka iya tara ba kai uku in ba zaka iya ba kai biyar gwargwadon yadda Allah ya baka dama da iko kai idan ma dabba zaka iya ba dan uwa kada kai sakaci akwai azumin ranar arfa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce dukkan wanda ya azumci azumin ranar arfa azumi ne rana guda daya yace ahtasibu ala Allah ay yukaffira as-sanata allati qabla wa as-sanata allati ba'da ina tsammani Allah subhanahu wata'ala ya kankare masa zunubansa na shekara biyu shekarar da ta gabata da shekara mai zuwa duk Allah ya kankare maka su gaba daya azumin kwana ɗaya kawai dan uwana mai albarka me kai wannan falala me kai wannan girma kada kai sakaci da wannan dan uwa yi kokari ka dace irin waɗannan abubuwa kamar yadda nake ta maimaitawa ‘yan uwa dama ce Allah yake baka wallahi wata rana ba za ka yi ba wallahi wata rana ba za ka zo wannan lokacin ballantana ka yi ba ka nan kana ƙarƙashin ƙasa a kwance kana ƙarƙashin ƙasa a kwance baka san halin da kake ciki ba dama ce ‘yan uwa na masu albarka daga cikin kwanakin ayyukan da ake so a kiyaye a waɗannan kwanaki masu albarka shine dukkanin wanda Allah subhanahu wataala ya azurta ya bashi dama zai layya to daga lokacin da aka ce an ga wata jiya rana ta faɗi to sai kame game da aske duk wani gashi a jikinsa sawa'un gashin kansa ne gashin baki ne gemu ne gashin hamata ne ko gashin gaba duka sai kame kada ya taɓa komai daga ciki sannan ya kame farcinsa shi ma kada ya aske komai kada ya taɓa komai har sai ya yanka layyarsa sannan sai ya je yi wannan sunna ce ta manzon tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam haka ya faɗa cikin hadisi ingantacce ce idza ra'aytum hilal dhil hijja idan kuka kuka ga jaririn wata na watan na dhil hijja wa arada ahadukum ay yudhi daya daga cikin kuma yaga yana so yayi layya annabi yace falyumsik an sha'rihi wa azfarihi to ya kame game da farcensa da kuma gashinsa kada ya taba su wannan sunna ce mai girma kayi ta dan uwa akwai lada na musamman da Allah zai baka sunna ce ta manzon tsira sallallahu alaihi wasallam kayi shi an uwana masu albarka malamai suka ce mai yiwa ne wannan hikimarsa shine kai da Allah bai baka damar zuwa aikin hajji ba bai baka damar ka je ka sauke farali ba to kana koyi da wanda yake aikin hajji ne dan su ma Allah madaukakin sarki ya ce wala tahluqu ru'usakum hatta yablugha al-hadiyu mahillahu kada ku aske kawukan ku har sai kun kai abin hadayanku gurin yankansa an yanka an soke ko an yanka sannan sai ku je ku yi aski haka masu aikin hajji suke kai ma da kake ne sai Allah ce yi koyi da mai aikin hajji idan kai niyyar layya kada ka yanka kada ka yanke farcinka ko gashinka har sai ka je ka yanka abin layyanka da uwana masu albarka lalle daga cikin abubuwan da suke mustahabi ne mu kiyaye su yan uwa kada mu manta da salloli na nafilfilu mu ƙara zage damtse ka tuno ramadana yadda ka rinka dagewa sunanin rawatib da ghairu rawatib duk ka dage a kansu wannan karama me zai sa ka dage me zai sa ba za ka dage ba su ma a kansu ka raya dare ka raya ranarka da nafilfilu da salloli sannan yi kokari duk sallan da take cikin wannan kwanaki guda goma ka yi ta a cikin jam'i kada ka take jam'i ya wuce ka sai dai in babu yadda za a yi wannan kokarin ka gani ka gwada dan uwana mai albarka yi kokari ka kammala karatun alkur'ani ko da sauka ɗaya ce mana idan baka samu dama ba yi abin da za ka iya yi ka yi abin da za ka iya yi ɗan uwana mai albarka ya kasance kullum idan rana ta fito waɗannan kwanaki guda goma ɗauki alkur'ani ka rinka tunowa da yadda ka rinka dagewa a ramadana wannan ma yi karanta alkur'ani yan uwa akwai masu himma fada a waɗannan kwanaki guda goma za su yi sauka guda biyu uku akwai su suna nan me zai sa kai in ana bayanin masu himma baka ji kana cikin sai ka rinka sun koyar da kai me zai sa ba ka rinka shiga cikin masu himma ba idan ana bayanin aljanna kololuwar aljanna ji kake ina ma Allah ya baka aljanna ana samun ta ne da aiki laysa bi amanikum wala amani ahlul kitab ba da burace burace ba ake samun aljanna ba wallahi dan uwa sai ka dage ka yi aiki sosai karanta alqur'ani waɗannan kwanaki kada ka bari ya wuce ka dan uwa na ma mai albarka yi sadaka kamar da na faɗa a baya ina attajiran mu ina masu kuɗin mu ina masu hali ina yan ajin tsakiya ina saffa saffa duk dama ce Allah madaukakin sarki ya baku gaba daya duba wanda ba shi da shi taimaka masa duba mara ƙarfi taimaka masa yadda ake wahalan nan ake cikin kunci kowa ya sani ka san wanda ba shi da shi makocinka hagunka ko damanka cikin ƴan uwanka na kusa ko na nesa ka sani gwargwadon abin da Allah maɗaukakin sarki ya ware maka yi amfani da wannan daman nema aljanna a wajen Allah subhanahu wataala lokacin neman ta ne Allah yana san waɗannan ayyuka da za a yi sadaka a waɗannan kwanaki ina ƙara maimaita mana aikin da za ka yi a cikin waɗannan kwanaki da yininsu ya fi aikin da za ka yi na ciyarwa a cikin ramadana kada mu saka cikin uwana masu albarka lallai mu yi amfani da wannan dama wajen sada zumunci mu yi amfani da wannan dama wajen ciyarwa wajen yada sallama wajen sulhu tsakanin mutane wajen umarni da kyakkyawa wajen hani daga mummuna wajen kiyaye jinmu da ganinmu da kuma ƙafafuwanmu da hannunmu da duk abin da muka san zai jefa mu cikin fushin Allah maɗaukakin sarki duk mu kiyaye su ƴan uwa kamar yadda na gaya mana yadda ake ninka lada irin waɗannan mawasim ɗin haka kuma idan mutum ya laifi ake ninka su dan Allah subhanahu wataala ce fala tazlimu fihinna anfusakum kada ku zalunci kawukanku a cikin waɗannan kwanaki ko waɗannan watanni masu alfarma waɗannan kwanaki guda goma suna cikin waɗannan kwanaki ko watanni guda hudu masu alfarma Allah madaukakin sarki ba mu iko ribata su dukkanin alkhairan da Allah subhanahu wataala ya ajiye a cikin su Allah madaukakin sarki ya sa mana da rabo dukkan abin da zai matsar da mu ya kai mu nesa wajen ribatar su da samun abin da ya kamata a samu Allah madaukakin sarki ya mana tsari da shi اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واهم هوزة الدين يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ذا الجلال والإكرام وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله